الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 18 ga watan zulhijja shekara ta 1433 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma uku ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata wai dangane da kasancewar gittawar mace gaba ga mai sallah tare da cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana sallah mace ta gitta ta gabanka ma'ana tsakaninka da sutura cewa sallah ta ɓaci wannan magana haka ce tabbatacciyar magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar ya keɓanci mace wadda take baliga ko matarka ce ko ma wace ce in dai ta gitta ta gaban mai sallah ma'ana idan bai sanya sutura tsakani ko in ya sa sutura tsakanin shi da sutura me ake cewa sutura wata alama da mai sallah yake ajiyewa a gabansa don a san da cewa sallah yake kar a wuce ta gabansa to tsakaninka da sutura idan mace baliga ko diyarka ce ta wuce tsakaninka da sutura to sallah ta baci idan ku ta bayan sutura ne to wannan ba komai don haka shi hadisin ya keɓance sai mace wadda take baliga yarinya karama ba ta ciki wai dangane da macen da ta sha azumi a sanadiyar ciki da take ɗauke da shi ko kuma shayarwa da take shi me yake kanta wannan duka bayani ya gabata a wannan darasi namu na sunanin tirmidhi magana tabbatacciya duk macen da ta sha azumi a sanadiyar tana dauke da ciki ta gabata iya yin azumi to iya abin da yake kanta shine ciyarwa babu ramuwa hakanan mace wadda take mai shayarwa wadda in ta wuni da azumi ɗanta ba zai samu nonon da zai sha ba ta ajiye azumi ita ma iya abin da yake kanta shine ciyarwa za ta ba da mudu a madadin kowane yini da ta sha wanda kar mu manta wani na aure da diyar abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda tana da ciki ba ta iya yin azumi sai da wahala abdullahi dan umar ya ce da ita ajiye wannan azumi kuma iya abin da yake kanki shine ciyarwa babu ramuwa haka kuma abdullahi dan abbas hadisi ne ingantacce daga wajensa wanda hadisan sun wuce a lissafa wanda ya gabata akan a darasinmu na tirmizi akan wannan mas'ala malamai maganganu biyar gare su wasu malamai suka ce dole ta ciyar kuma dole ta rama wasu suka ce iya abin da yake kanta ramuwa ba maganar ciyarwa wasu suka ce babu ciyarwa babu ramuwar gaba daya amma magana tabbatacciya wadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kanta shine iya abin da yake kan mace mai ciki da mai shayarwa in ta sha in sun sha azumi shine su ciyar madadin kowane yini za su ba da mudu kuma ba maganar ramuwa amma ho ba haka ba kawai mace dan tana dauke da ciki ta ce a ita kawai ciyarwa za ta yi ba ta azumi sai ta jarraba yin azumi in ta ga ta wahala da kyal da kyal ta kai shi to wannan sai ta daina yin azumi sai ta kirga iya kwanukan da ta sha sai ta ba da mudu hakanan ita wadda take shayarwa ba haka ba kawai dan kina da jinjiri ki ce a ke iya abin da yake kanki ki ba da mudu sai kin wani da azumi idan kin ga dan yana wahala ya rasa nonon da zai sha to a irin wannan lokaci sai ki ajiye azumi iya adadin kwanukan da kika sha sai ki bada mudu shine sakamakon wannan azumi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am game da gwamnatin salula da aka rai mu an ce yanar sa kira a bakin mutum na iya sa kiran wani takara wani kaka ko kuma wani dabba shi ma baya da masala
wai dangane da abin da ake kiran shi da suna ranin sauti wanda yake tashi a cikin salula duk lokacin da aka kirayi mutum tare da cewa bayyada cewa mutum ya sanya karatun alkur'ani domin ba wani girmamawa bane ga alkur'ani an gane ko so da yawa a inda bai dace ba za a kirayi ka karatun alkur'ani ya tashi ko kuma an fara aya ba a kai karshen ta ba kawai karatu sai ya katse da sauransu a takaice dai baya halatta mutum ya sanya karatun alkur'ani domin baya daga cikin girmama alkur'ani ubangiji ta'ala ku ya ce wa man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub to shine dan uwa yake cewa mutum ya iya sanya kamar misali kukan kyanwa ko kukan zakara da sauransu waɗannan duka ba sa dacewa ita salula da aka yi an yi wani sauti wanda yake na musamman ƙaraurawa wadda take irin ta telefon in son samu ne babu wani sauti wannan sauti shine yafi dacewa wannan shine aka san sauti wanda yake na waya da duk wasu kaɗe-kaɗe da wasu wake-wake wannan duka ba sa halatta mutum ya sanya amma akwai misali irin wasu anashi da wasu 'yan wake-wake waɗanda suke na kamar misali na musulunci irin waɗannan lalle ba laifi mutum yakan iya sanya su amma tare da cewa abin da ya fi dacewa sautin waya wanda aka san shi shine asali shine ya fi dacewa mutum ya bar shi a cikin wayar shi sai in babu mutum ya nemi wani mai ɗan dama dama ya sanya alaikum salam kamar me na'am na'am wai dangane da hadisin da ya hani game da yin kaki a cikin masallaci shin ya keɓanta da cewa mutum sai yana cikin sallah ne ko kuma ko a wajen sallah masallaci haramun ne yin kaki a cikinsa a kowane lokaci sawa'an ana cikin sallah ko wajen sallah an gane ko masallaci ba wurin tara kazamta ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni dangane da gina masallatai da tsabtace su da kamsasa su kuma tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki a alƙiblar masallaci wani ya yi kaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya ɓaci ya samu damuwa akan haka sannan ya tabbatar mana da cewa yin an nuna masa wato ya tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yin kaki a cikin masallaci kuskure ne wanda yake babba amma kankarar wannan zunubi wato shine mutum ya binne wannan kaki an gane ko idan masallaci ne irin na ƙauye wanda babu siminti ƙasa ce ko ta tsakuwa sai ka sanya ƙasa ka rufe in kuma kasancewar irin masallatai waɗanda suke na zamani wanda an shafe su da siminti da lashe da komai dole ka je ka samu ruwa da tsumma ka yi ƙoƙarin gusar da wannan kaki don haka bai keɓanta ba da he ana cikin sallah a cikin sallah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan kuwa yana sallah zai yi kaki manzon Allah ya ce kar yi a gabansa kar yi a damarsa yayi a hagun kinsa wato kuma ya take a ƙasan diddigensa to don haka ci gaba da aka yi a yau sai ka sanya mushuwar a aljihunka takan iya yiwuwa shine ma hikima dangane da yin aljihu wanda yake na gaba ga waɗanda sun sun dinka tufafi suke yi za ka sanya mushuwar a ciki ka huddo ka yi kakinka ka goge sannan kuma ka maida wake da kiɗi wake da kiɗi haramun ne kiɗi haramun ne kwata-kwata baya halatta in ya haɗu da wake jin waken ma bai ya halatta a wannan lokaci domin duk abu na halak in haramci ya zo ya kutsa a cikin shi to gaba ɗaya ya zama haram duk abin da asalin shi halak ne idan an samu haram ta zo ta gaurayu da shi to gaba ɗaya ya zama haram akwai anashi wasu wake-wake waɗanda suke ba su da laifi wanda za a iya ajiye su a matsayin halarci to amma duk lokacin da wannan wake-wake suka gaurayu da kiɗa wannan to ya zama haramu bai ya halatta
ganin cewa ai wa'azi ne yasa ko kuma karatun Qur'ani ne yasa
wai dangane da irin masallatai wanda in an yi kiran sallah na farko sai su sanya kaset na karatun alkur'ani ko kuma kaset na wa'azi ya yi ta yi har a kai lokacin da za a yi sallah wannan bai ya halatta domin shiga haƙƙin jama'a ne an gane ko shiga haƙƙin jama'a ne domin baya halatta musulmi ya yi abin da zai shawwashe ɗan uwansa musulmi ya hana shi nutsuwa da hutawa dare lokaci ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keɓance mana shi domin hutu shi kiran sallah na farko da aka shar'anta mana shi aka sunnanta mana shi don mutumin da yake bacci a farkar da shi cewa lokacin sallah ya kusanta kiran sallah na biyu shi kuma don a sanar da kai cewa lokacin asuba ya yi an gane ku domin shi na farkon wanda yake na filfili kenan ya dan huta ya san da cewa ga lokaci ya kusa shi kuma wanda yake barci shi kuma ya falka ya san da cewa lokacin asuba ya kusa amma maganar cewa mutum ya zo a sanya karatun alkur'ani ko a sanya wani wa'azi wannan duka bai ya dacewa shiga haƙƙin jama'a ne don haka irin wannan abu zai iya zamantowa maimakon kai lada kake nema sai dai ka ɗau zunubi saboda duk abin da za ka yi ka cutar da jama'a wannan bai ya halatta bai ya halatta kuma ba aikin magabatan kwarai ba ne a mai ta cewa
cikin shi ne to wani sai yake sa kasa kuma bayan ya tada nafila Allah kuma sai in kasa cikin ya kare yana cikin nafila kuma ya ce ya kashe kuma ya dawo wai ya ingancin ma sallar nashi wannan sallah kuma ta ɓaci wai yana cikin sallah kasa cikin ya kare ya je ya sanya kasa cikin ya dawo wannan ya nuna cewa jahili ne da kiki kwarai saboda wannan zuwa ya canza kasata abe daga cikin aiki wanda yake na gyaran sallah shi abu wanda yake na gyaran sallah aiki na gyaran sallah shine aka yi rangwame amma duk aikin da baya cikin gyaran sallah haramun ne mai sallah ya yi in ya aikata kuma sallah ta baci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na hamsin da biyar baban da ke bayani dangane da fadala ta azumi wanda azumin a nan kwa ya hada azumi na farilla da na nafila domin kamar yadda malam ya shigo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda duk a hadisan da suke nuna fadala ta azumi babu hadisin da zai iya zama a farko sama da wannan hadisi wanda kasancewar ayyuka na ibada gaba daya ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke sakauta ma bawa in yayi dan shi kuma yayi akan tsarin karantarwar manzansa to amma dan Allah ya nuna mana cewa azumi yana da wani matsayi da ɗaukaka a wajensa daga cikin ayyuka gaba ɗaya sai Allah ya ware azumi ya ce nashi ne shi ya ɗau nauyin sakauta ma bawan shi da shi a gobe kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin duk wani aiki da bawa zai aikata kyaukyawan aiki to ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma a wajen ubangiji tabaraka wata'ala ma'ana aiki ɗaya ne za ka yi to allah sai ya linka maka shi su goma kar ka yi tsammanin daga gomar an dakata daga gomar sai allah ya linka shi ya kai ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma allah ya linka shi iya adadin abin da ya so kamar yadda ya ce wa in ta ku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima da faɗarsa wallahu yudha'ifu liman yasha sai ya ce wa saumuli wa ana ajizi bihi ubangiji ta'ala ya ce azumi na wani ni zan sakauta ma bawa na da shi to don haka malam ya shigo da wannan hadisi wanda ke nuna mana matsayin azumi da martabarsa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala shi kadai ya san iya sakamakon mai azumi shine a nan malamai suka ce Allah ya jingina azumi zuwa gare shi cewa nashi ne wannan kuma jinginawa ce ta karramawa da ɗaukakawa wanda kasancewar domin azumi a yare wanda yake na larabci malamai suna ɗaukan ma'anar azumi yana ɗaukan ma'anar asabar shi kuma mai haƙuri ubangiji ta'ala shi ya yi alkawalin cewa zai sakauta masa a ranar kiyama ba tare da lissafi ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa a aljanna akwai wata kofa da ake ce mata arrayyan wannan kofa idan kiyama ta yi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sanya a yi shela a fagen alkiyama a ce aina sa'imun ina masu azumi suke manzon Allah ya ce masu azumi sai su taso su tsaitsaya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce da su to ga kofar ku wadda na keɓance muku ita ta musamman domin shiga aljanna manzon Allah yake cewa la yadkhuluha ko kuma la yadkhulu minha illa sa'imu ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa manzon Allah yace sai masu azumi sai yace fa idza dakhala as-sa'imuna ughliq falam yadkhul ahadun ba'dahu auka makala manzo Allah ya ce idan masu azumi sun wuce wannan kofa sai a kulle ta bayan masu azumi babu wanda zai buta wannan kofa ya shiga aljanna ko da ya cancanci shiga sai dai ya buta wata kofa ta daba wannan hadisi hadisi ne wanda yake nuna mana matsayin azumi da fadalarsa masu azumi Allah ya keɓance musu kofa ta musamman domin shiga aljanna hadisi na ƙarshe wanda malamin shigo da shi a baban shine hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa lisfa'imi farhatani farhatun hina yufdir wa farhatun hina yalqa rabba na ga mai azumi farin ciki biyu farin ciki na farko shine lokacin da ya buɗe baki domin lokacin da ya buɗe baki za ka same shi a cikin walwala da murna me yasa domin duk wani nishaɗi da kuzari ya dawo jikinsa farin ciki na biyu shine lokacin da yake haɗuwa da ubangijinsa wanda wancan hadisi ya nuna mana irin abin da zai faranta masa rai sakamakon mai azumi shine aljanna an gane ko shiga aljannar ma kuma sai aka nuna cewa kofar shi ta musamman ce aka keɓance masa yau za mu tashi kenan hadisi na babi na hamsin da shida قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم الدهر malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin azumtar zamani ma'ana mutum ya shekara yana azumi menene matsayinsa قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريب البغلاني وأحمد بن عبدة الضبي أنهما قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم أنا غيلان بن جرير أنا عبد الله بن معبد أنا أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر قال وفي الباب أنا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشكير وإمران بن حسين وأبي موسى رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي وقال أحمد وقال أحمد وإسحاق نهوا من هذا وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق أبو قتادة الله إكرم سيدا كيشيوا أم فتاة منزل الله صلى الله عليه وسلم أكتشي لشي كيف بمن صام الدهر ya rasulallahi yaya kake gani dangane da mutumin da ya azumci zamaninsa ma'ana ya shekara yana azumi bai aje ba menene matsayinsa qala sai manzon Allah ya ce la sama wala afda manzon Allah ya ce ba azumi bai kuma bai huta ba shi bai yi azumi ba kuma shi bai huta ba sai ya ce aulam yasum walam yufdir wannan kenan kokonto ne aka samu daga marwaici shin wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ne da siga ta fi'ilul madi ko kuma ta zo ne da siga ta fi'ilul mudari chai la sama wala afdar ko chai lam yasum wa lam yufir tare da cewa gaba daya babu bambanci ta fuskar ma'ana manzon Allah ya ce la sama wala afdar bai yi azumi ba kuma bai huta ba ko kuma ka ce bai yi azumi ba walam ya fudir kuma bai huta ba duka dai ta fuskar ma'ana ba su da bambanci wannan a takaice zahirin hadisi abin da yake nuna mana duk mutumin da ya shekara yana azumi kullum azumi kullum azumi to wannan ba azumi bai kuma ba zai samu sakamako akan wannan azumi nashi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala micece illa illa anan shine mukhalafatul rasul salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai domin ya saba ma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam don haka anan manzon Allah ya ce la sama wala afdar don haka wannan siga malamai suka ce anan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masa cewa kar Allah ya karbi azuminsa kuma kar Allah ya bar shi a cikin hutu shi ba azumi ba kuma shi ba hutu ba me yasa saboda tsawatarwa ce kar wani ya yi koyi da shi shi ma ya haka shekara yana azumi to don haka kasancewar anan malamai suka ce hikima saboda kasancewar anan su da yawa mutumin da ya mai da ɗabi'ar shi haka kasancewar zai iya cutuwa shi kuma addinin musulunci addini ne wanda yake tsaka-tsakiya babu kasa kai inda ake bukatar a kai kuma babu wuce gona da iri shi wannan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana addini ne wanda yake mai sauki kar mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce karfinsa don haka manzo Allah ya ce la sama wala abda bai yi azumi ba kuma bai huta ba don haka sai mala yake ishara ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi ibn amr wanda shi abdullahi ibn amr allah ya kara masa yadda kasancewar ya ci ma kanshi alwashin cewa dini na allah azumi zai yi kuma duk dare na allah sai ya tsaya gaba daya ya yi kiyamullai kuma sai ya sauke alkur'ani a diyin ya kaurace ma iyalinsa kwata-kwata shine a nan aka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba manzon Allah labarin alwashin da ya ci ma kansa manzon Allah ya kirayi Abdullahi ya ce kai ne ka ci ma kanka alwashin cewa duk dare na Allah sai ka kwana sallah biyu ne kuma sai ka yi azumi kuma sai ka sauke alkur'ani ya ce kwarai da gaskiya rasulallahi domin ina da himma da kokari akan haka manzon Allah ya ce masa ba haka ba za a yi manzo Allah ya ce masa je ka a duk wata ka yi azumi uku wannan azumi uku da za ka yi a kowane wata manzon Allah ya ce in an hada da na ramadan tamkar ka shekara kana azumi baka ajiye ba me yasa saboda duk wani kyaukyawan aiki da bawa zai aikata to Allah ya yi alkawalin sai ya linka masa shi goma kenan in kayi azumi uku a cikin wata kenan ya zama azumi talatin talatin talatin su sha ɗaya in an haɗa da talatin ta ramadan tamkar ka shekara kana azumi baka ajiye ba ya ce ya rasulallahi ƙoƙari na ya wuce haka manzon Allah ya ce masa to abinda nake so da kai je ka kai azumi azumi irin na annabi Dawud kamar yadda zamu iske hadisin nan gaba sai ce ya rasulallahi wani iri ne azumin annabi Dawud sai manzon Allah ya ce masa shi azumin annabi Dawud alaihi salam yau in yayi azumi gobe hutawa yake jibi in yayi gata hutawa yake sai ce ya rasulullahi kokari na ya wuce haka manzon Allah ya ce babu sama da haka manzon Allah sai yake ce masa la sama man sama al duk mutumin da ya azumci zamanin sa kullun azumi kullun azumi ya shekara yana azumi manzon Allah ya ce ba azumi bane hadisin yana cikin sahihain shine malam yayi isharar cewa a wannan babi akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr wanda zai iya zama a karkashin babu akwai kuma hadisi na Abdullahi ibn Shakir da Imran ibn Hussein da Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara musu yadda malam ke cewa hadisin Abu Qatada hadisi ne kyaukyawa domin al-Imam Muslim ya fitar da shi sai ya ce wa kad kariha qaumun min ahli ilmi siyamad dahar don haka wasu jama'a daga cikin malamai wato sun haramta azumtar zamani ma'ana sun karhanta anan sun haramta an gane ko domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la sama wala aftar ko kuma la sama man sama al-abad a waccan riwaya sai ce wa a jazahu ƙaunin akarun wasu malamai ku sun halitta waɗanda suka karhanta ma'ana suka haramta menene dalilinsu shine wannan hadisi da sauransu domin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a ku suka halitta wa qalu sai suka ce inna ma yakunu siyamu dahr idza lam yufdir yawmal fitri wa yawmal abha wa ayyamat tashri' suka ce shi azumtar zamani na kasancewa idan mutum bai ajiye azumi a ranar idi na azumi da ranar layya da kuma kwanukan soye su ne waɗannan kwanuka uku na bayan layya kenan duk mutumin da ya shekara yana azumi bai ajiye ba a idi na azumi ranar idi na azumi sannan da ranar idi na layya da kwanuka uku na bayan layya to wannan ya shiga ƙarƙashin haramci kenan ya azumci zamani gaba ɗayansa wannan ku ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce faman afbara fi hadhihi al-ayyam duk mutumin da ya ajiye azumi a waɗannan kwanuka guda biyar idin azumi idi na layya kwana uku bayan layya suka ce fa gada kharaja min haddil karahiya ya fita daga cikin iyaka wato ta karhanci shine haramcin da ya gabata wala ya kunu kad samad dahar kulla kuma ba za a ce ba ya azurci zamaninsa gaba ɗaya domin ya sha kusan kwanuka biyar ga su haka za ruya an malik ibn anas wa huwa qawlu shafi'i haka aka rawaito daga al-imamu malik Allah ya ji kansa da al-imamu shafi'i sun tafi akan halaccin mutum zai iya shekara yana azumi amma tare da cewa dole ya keɓance waɗannan kwanuka biyar al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim su ma sun faɗi kwatancin wannan faɗa ta al'imamu malik da al'imamu shafi'i suka ce la ya jibo an yi fira ayyama na gaira hadhihi al-khamsati ayyam dan babu abin da yake zama wajibi a kansa ne ya ajiye azumi banda waɗannan kwanuka biyar allati na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da azumtar su shine suka ce yaumil fitr wato ranar idi na azumi wa yaumil adha da ranar idi na layya wa ayyamit tashriq wato da kwanukan soyi an gane ko lafazin at-tashriq ma'khuzun ne min al-ishraq idan aka ce al-ishraq shine hasken rana to kasancewar waɗannan kwanuka an ambace su cewa ayyamu tashriq domin kwanuka ne wanda ake yin rayi wanda yake na nama dan in an yi yankan hadaya alhazaya irin wannan lokaci jama'a sai su ringa rede nama sai a ringa shanya shi a cikin rana wannan shanya shi da ake a cikin rana hasken rana ya bige shi ya bushe shine ake kira da al-ishraq shine don haka kwanukan sai ake ce musu ayyamu tashriq kenan kwanuka mu anan sai mu ce kwanuka na soyayya kenan an gane ko ka ce kwanuka waɗanda suke na raye me ake cewa raye shine a riɗe nama a shanya shi a cikin rana to waɗannan kwanuka uku kenan sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu ga watan zulhijja sha uku waɗannan kwanuka haramu ne mutum ya azurce su kamar yadda za mu iske hadisi nan gaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nuna mana menene hikima dangane da haramta yin azumi a waɗannan kwanuka a takaice maganar malaman da suka tafi akan karhancin azumtar shekara wannan shine abin da ya fi kusa me yasa saboda kasancewar ayyuka na ibada yawa gare su wanda Allah ya shar'anta mana don haka bai dacewa ga musulmi ya rinjayar da wani bangare akan wani bangare yanzu misali mutumin da zai shekara yana azumi kaga duk wasu ayyuka na ibada zai samu rauni a kansu to don haka kasancewar a nan iya ayyuka na ibada wanda Allah ya shar'anta mana abinda ake bukata mumini ya ringa cancanzawa kai wannan kai wannan kowanne kuma ka dau bakin gwargwadon abin da za ka iya wanda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sanin hanya ya fi sauko mutumin da zai yi azumi uku a kowane wata in an hada da nan Ramadan manzon Allah ya ce tamkar ya shekara yana azumi biyu a ajiye ba sannan kuma ya nuna mana in ka azumci watan ramadan ka biya masa da azumi shidda a watan shawwal tamkar ka shekara kana azumi sannan kuma ga azumi wanda ya nuna mana azumin alhamis da litinin to waɗannan ya kamata mumini ya wadatu da su karka ɗora ma kanka abin da ya wuce karfinka shi kanshi abdullahi ibn amr da ya dora ma kansa ya ɗau wannan alkawali ya ce to zai iya yin azumin na annabi dawud yau yayi gobe ya huta a ƙarshen rayuwarsa sai da yi nadama tsufa ya cin masa da kyal-da-kyal yake kai azumi kuma gashi ya ɗau alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai yi wannan azumi azumi irin na annabi dawo a takaice wannan yana nuna mana cewa bai ya dacewa musulmi ya maida zamaninsa gaba ɗaya cewa kullum azumi wannan bai ya dacewa babu ma ja a fi sardis tsawon wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na bibiyar juna game da yin azumi lafazin sard wato shine ka jera abubuwa ɗaya bayan ɗaya kinan misali yau ka yi azumi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi ka jera wasu kwanuka kana azumi menene matsayinsa shi ne ake kira da wannan wannan saumul masrud ma'ana as-saumul masrud azumi wanda yake mai bibiyar juna shine ce nan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da jera azumi ma'ana mutum ya kwashe kwanuka yana azumi bai ajiye ba قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان قال وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد هو ابن عبد الرحمن الهميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي أم مسعر هو ابن كدام وسفيان هو ابن أيينة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب بن فروخ قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام wato abdullah ibn shaqiq Allah ya ji kansa ke cewa na tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da yanda azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan kenan magabatan kwarai duk wani aiki na ibada kokari suke su tambaya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a wancan lokaci sai su zo su tambayi matansa domin kasancewar abubuwan da yake aikatawa a cikin gida wannan ya koyi gare su amma abubuwan da yake waje wannan a gaban idansu yake to don haka sai su zo su tambayi matan shi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaza kamar yadda shi wannan tabi'i ya zo ya tambayi Aisha yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumin sa yake Aisha sai ta ce kana yasumu hatta na kula qad sama ta ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin azumi har sai mun kai muna cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ya yi azumi an gane ko wannan me take nihi ma'ana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wani lokaci idan ya fara azumi sai ya zarce bayya yankewa ta ce har sai mun yi zaton cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai ajiye ba shine anan ta ce hatta na kula kad sama sai mun ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi azumi saboda ya kwashe kwana da kwanuka bai aje ba sai ta ce wa yufdir wani zamani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aje azumi hatta na kula kad afda sai mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ma ba zai yi azumi ba a cikin wannan wata shine sai take cewa wa ma sama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shaharan kamilan illa ramadan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba azumtar wani wata cikakke sai ramadan kawai ramadan shi kadai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake azumce shi gaba daya amma an samu akwai wata daga cikin watanni wanda manzon Allah yake yawaita azumi shine watan sha'aban kamar yadda bayani ya gabata babu watan da manzon Allah yake yawaita azumi wanda in ya dau azumi tamkar zai haɗe da ramadan amma sai ya aje wani lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wata ya kama sai ya ke yin azumi tamkar cewa ba zai yi azumi ba a wannan wata sai kusan karshen shi sannan sai ya ɗauka shine a nan malam ke cewa kenan wannan yana nuna mana ba laifi mutum yakan iya ɗaukan azumi ya jera wasu kwanuka yana azumi bai ajiye ba illa kasancewar kwanuka waɗanda suke na misali hani duk da cewa a nan keɓantar su da yin azumi su kaɗai shine bai ya halatta amma za ka iya ɗauka misali tun farko ka yi azumi laraba ka yi alkamis ka yi juma'a ka yi asabar ka yi lahadi ka yi litinin ka yi talata ka kwashe sati ko kwana goma ko sati biyu kana azumi ba tare da ka ajiye ba sai mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga anas da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baban malam yake cewa hadisin aisha hadisi ne ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim sannan malam ya zo da hadisi na biyu shine hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda an masa tambaya dangane da azumin manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma anas dan cikin gida ne saboda khadimin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne kullum yana shigi da fice ya san halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin gidansa sai Anas yake cewa kana yasumu min ash-shahr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumi wato a cikin wata hatta yura annahu la yuridu an yufdira minhu har sai an yi kudirin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba zai ajiye ba sai ya haɗe watan gaba ɗaya wa yufdir wani watan kwa manzon Allah sai ya ki yin azumi hatta yura annahu la yuridu an yasuma minhu shay'a sai an yi kudirin cewa takan iya yiwa a wannan wata kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi azumi kusan karshe sai a ga yayi shi ne sai ya ce wa kunta la tasha'u an tarahu min al-layl musalliyan illa ra'aytahu musalliya yake cewa ka kasance in har kana so yake cewa wa kunta la tashaqu an tarahu yake cewa ka kasance baka son ka ga manzon idan ka kasance baka son ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sallah a cikin dare yace face sai ka ganshi ma'ana anan idan wai har kana so ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare yana sallah to zaka ganshi sai yace wala na'iman illa ra'aitahu na'ima ya ce ba ka so ba ka gan shi yana bacci face sai ka gan shi yana bacci me yake nihi a nan kasancewar yanda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ɗabi'ar shi game da yin azumi wani lokaci farkon wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumi wani lokaci ku a tsaki tsakin wata wani lokaci kuma a ƙarshen sa haka dangane da kiyamun laili in wani lokaci manzon Allah ya yi a farkon dare wani ya yi a tsakiyar dare wani lokaci kuma ya yi a ƙarshen dare ma'ana wani lokaci in kana so ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yana barci in dai kai dakon shi to zaka same shi in kana son ka ga cewa a farkon dare yake barci to zaka same shi wani lokaci in ko kana so ka same shi cewa yana barci a tsakiyar dare sai ka same shi in a ƙarshen dare kake so sai ka same shi domin zawa yake wata rana ya yi ƙiyamun lailin shi a farkon dare kenan in ya yi a farkon dare a tsake tsakin dare ko a ƙarshen shi zaka same shi yana barci wani lokaci a farkon daren bai yayi sai a tsake tsakin sa kenan in kana son ka same shi yana barci a farkon dare zaka same shi kuma in kana so ka same shi a ƙarshen dare yana barci zaka same shi to haka nan azumi wani lokaci yayi a farkon wata wani lokaci a tsaki tsakinsa wani lokaci kuma a ƙarshensa shine yace wa kunta la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu musalliya yace in har kana so ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah a cikin dare yace sai ka ganshi wala na'iman illa ra'aytahu na'ima in ka so ka same shi cewa yana bacci sai ka same shi yana bacci don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna anas na nuna mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba karantarwar shi bace mutum ya kwashe tsawon dare gaba ɗaya tun daga farkon shi har ƙarshen dare ka ce sarkwana sallah za ka yi an gane ko sai dai ka keɓanci wani ɗan yanki na dare in ma ka yi na filfilinka a farkon dare ko ka yi a tsake tsakinsa ko ka yi a ƙarshensa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hakanan shi azumin in ma ka yi a farkon wata ko a tsake tsakinsa ko ka yi a ƙarshensa kenan in har ma jera azumin za ka yi shine anan yake cewa kana yasumu min ash-shahr hatta yura annahu la yuridu an yufdira minhu wa yufdir hatta yura annahu la yuridu an yasuma minhu shay'a lafazin yura anan ru'ya ce wadda take kalbiya ma'anarta shine kenan hatta yu'taqad sai an yi kudiri an gane ko an yi itikadin cewa ta kan iya yiwuwa a wannan wata dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyanihin yin azumi wata ya kama tun farkon sa manzon Allah ya ki yin azumi sai an zo karshe sannan manzon Allah ya yi azumi kenan su kuma sahabbai suna itikadin cewa a wannan wata takan iya yiwa bai ya azumi wani lokacin ko wani watan in ya dau azumi sai su yi kudirin cewa takan iya yiwa wannan wata gaba daya manzon Allah zai azumce shi ba zai ajiye ba to wannan shi ma me yake nunawa shine kenan halaccin bibiyar wasu kwanuka dangane da yin azumi kamar yadda shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake malam yace wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al-Imam bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisi na uku shine hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu saumi saumu akhi Dawud manzon Allah ya ce fiyayyen azumi shine azumin dan uwana annabi Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma annabi Dawud ya kasance idan yayi azumi yau gobe hutu yake jibi in yayi gata hutu yake shine kana yasumu yawman ya kasance idan ya azumci yini wa yufdir yawman yini na gaban shi kuma sai ya huta sai manzon Allah ya ce wala yafirru idza laqa annabi Dawud ba gudu ba ja da baya idan ya hadu da abokan gaba ma'ana idan aka fita fagen daga annabi Dawud alaihi salam wato ba gudu ba ja da baya domin Allah ya bashi jarumta kar mu manta kisar shi tana cikin suratul baqara lokacin da aka fita fagen daga annabi dawud alaihi salam shi ya kashe wani azzalimin sarki wanda ake kiran shi jalut kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa qatala dawud jalut wa atahu allahul mulka wal hikma wa allamahu mimma yasha shine anan yace wala yafiru idza laqa ba gudu ba ja baya gudu baya ja da baya idan ya hadu da abokan gaba idza laqa ai idza laqal aduwa idan ya haɗu da abokan gaba kenan kai ne zaka kaddara wancan lafazi don haka a nan mutumin da yake azumi kullum da kullum shin yana da kuzarin da zai fita fagen daga bayya da kuzari wasu ayyuka ma na ibada so da yawa ma mutum wasu abubuwa na wajibi a kan shi wannan yawan azumi zai kai shi ya tozartar da wannan haƙƙi don haka duk mutumin da yawaita yin azumi ya kai shi tozartar da wani haƙƙi da Allah ya wajauta masa to yin wannan azumi zai zamanto haramun a kansa kaga akwai abubuwa na hakukuwa a kanka kamar na biyayya ga mahaifa da sauransu da sauran abubuwa kamar misali mahaifan da suke bukata ka agaza musu akan wasu aikace-aikace da suke sanya ka ne wanda yin azumin zai kai ka cewa ka kasa yin wannan aiki to haramun ne akan ka kai wannan azumi domin wannan haƙƙi na mahaifa kula da su da za ka yi abu ne wanda yake na wajibi a kanka don haka a nan malamai suka ce duk mutumin da yawaita yin azumi zai kai shi tozartar da abin da ya zama wajibi a kan shi to wannan azumi zai zamanto haramun a kansa a takaice shi ma wannan yana nuna cewa jera azumi domin shi yau in yayi gobe sai ya huta jibi in yayi gata sai ya huta kuma wannan shine fiyayye don haka a nan malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim wannan marwaici abul abbas malam ya ce huwa sha'ir al-makki al'ama sunansa dai as-sa'ib ibn faruk malam yake cewa malamai suka ce fiyayyen azumi an ta suma yawman wa tufdiru yawma ka yi azumi yau gobe ka huta wannan shine fiyayyen azumi menene hujja wannan hadisi da manzon Allah ya ce fiyayyen azumi shine azumin dan uwana annabi Dawud sai ya ce wa yuqalu hu hadha huwa ashaddu siyam wato wannan shine mafi karfin azumi ma'ana mafi tsanani duk mutumin da yake da kokari to wannan shine dai karshe babu sama da shi domin shi Abdullahi ibn Amr ya nemi cewa manzon Allah ya bashi izini sama da yanda annabi Dawud yake azumi shi ma zai yi an gane ko shi kuzarinsa da kokarin shi ya wuce yau ya azumi gobe ya huta shi yana da kuzarin da kullun zai iya yin azumi manzo Allah ya ce masa babu sama da haka don haka shine malam ya ce malamai suka ce huwa ashaddu siyam wato shine karshe dangane da yin azumi ga wanda yake da kokari a takaice shi wannan wannan wannan waɗannan hadisai suna nuna mana ba laifi mutum zai iya kwashe kwana da kwanuka ya azumi sannan kuma ya huta amma azumci wata gaba daya shi ma wannan ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane illa kawai watan Ramadan don haka da irin waɗannan hadisai wasu malamai suka kafa hujja waɗancan kamar yadda al-Imam Malik irin su al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim na cewa in har mutum zai ware waɗannan kwanuka biyar a tsawon shekara ranar idi na azumi da ranar idi na layya da kwanuka uku bayan layya suka ce to ya halatta mutum ya shekara yana azumi an gane kuma ba za a ce ba ya azumci zamaninsa menene hujjar ku irin waɗannan hadisai su ne suka kafa hujja da su illa kasancewar malamai suka ce ta fuskar kafa hujja da waɗannan hadisi akwai ta cewa lalle waɗannan ba sa nuna halaccin mutum ya shekara yana yin azumi ya azumci zamaninsa tare da cewa wannan hadisi na ƙarshe ya nuna mana fiyayyen azumi yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta shine ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya bar ma al'umma babu ma ja'a fi karahiyati sawmi yawmal fitri wa yawman nahar wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da haramcin yin azumi a ranar idi na azumi da ranar idi na layya waɗannan kwanuka guda biyu haramun ne dangane da yin azumi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي هو يحيى بن أمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين صيام يوم الأضحى ويوم الفجر قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قال أبو عيسى وعمرو بن يحيى هو ابن أمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر هو بن راشد الأزدي عن الزهري هو بن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النهر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم قال هذا حديث حسن صحيح وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف wato abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da azumi biyu siyami yawmil abaha azumin ranar layya wa yawmil fitr da azumin ranar idi na azumi waɗannan kwanuka biyu hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin azuminsu duk wanda ya azumci ranar idi na azumi ko ranar idi na layya ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon samun lada sai dai ya samu zunubi ko azumi wanda yake na wajibi kamar azumi na kafara to wannan bai ya halatta mutum ya yi shi a ranar idi ƙala sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga umar da ali da aisha da abu huraira da ukuba ibn amir da anas dan malik allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin babin abin da ya kunsa shine haramcin yin azumin ranar waɗannan idi guda biyu malam yake cewa hadisin abu sa'id hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin bukhari da muslim malam ya ce kuma aiki akan haka yake a wajen malamai ma'ana malamai akan haka suke haramun ne ga duk mutumin da ya imani da Allah da ranar kiyama yin azumi na wajibi ko na nafila a ranar idin azumi ko ranar idi na layya malam ke cewa amru ibn yahya shine ibnu umara ibnu abil hasan almazini almadani malam yace amintacce ne don haka sufyan ibn sa'id as-sawri da shu'ba ibn al-hajjaj da al-imamu malik sun rawaito hadisi daga wajen wato shi wannan ya wannan amru ibn yahya an gane ko galibi ko ba sa rawaito hadisi sai daga wanda yake amintacce yardaddansu don haka ya zo da waɗannan manyan malaman hadisi sufiyan ibn sa'ida a sauri da shu'uba ibn al-hajjaj da al-imam malik gaba ɗayansu sun rawaito hadisi daga amr ibn yahya rawaito hadisin su daga wajen shi ya nuna cewa amintacce ne hadisi na biyu shine hadisin wato abu ubaid wanda ke cewa na halarci umar dan khattab a ranar idi na layya iya abin da naga Umar yayi yace bada abis salati qabla al-khutba lokacin da yazo masallacin Idi farkon abin da ya fara da shi ita ce sallah kafin khutba kenan da ya gama sallah sannan yayi khutba bayan haka Umar sai ya faɗa a cikin khutba sai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanha an sawmi hadaini al-yawmai manzon Allah yana hani dangane da azumtar wato waɗannan kwanuka guda biyu an gane ko in hani ya zo daga wanda yake sama da kai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa farkon abin da za a fahimta dangane da wannan hani shine haramci sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci don haka a nan ko babu dalilin da ya sarrafa shi iya abin da yake tabbatacce a nan yin azumin waɗannan kwanuka guda biyu haramun ne don haka abu huraira ya rawaito hadisi duk wanda ya azumci ranar idi na azumi ko na layya tabbas ya ce ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa amma yawmul fitr sanadin ita ranar idi na azumi hikima dangane da haramta yin azumi yace fa fitrukum min sawmikum domin ranar hutu ce game da azumin kuma ana an kai ƙarshen ramadan kenan rana ce wadda baki ya riga ya buɗe an gane dole kenan mutumin da bai ajiye azumi ba ya yi a ranar idi kaga ba maganar cewa ya ajiye azumi baki ya buɗe sai ya ce wa idun lil musulmi na kuma idi ne na jama'a ta musulmi rana ce ta murna da walwala da nishaɗi shi mai azumi akwai wani nishaɗi da walwala tare da shi yunwar cikin shi ma ta ishe shi shi ku ranar idi so ake a ga kowa yana cikin farin ciki da murna sai ya ce wa amma yawmul abaha sanadin ranar idi na layya sai ce fa kulu min lahami nuskikum dan ku ci daga naman yankan ku wanda kuka kusanci ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi annusuk shine jam'i ne na nasika in aka ce nasika dabbar da aka yanka aka nemi kusaci ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin shine ya ce fa kulu min lahami nuskikum wato dan ku ci daga naman abin da kuka yanka na layyaku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana in an dawo daga idi abin da ake bukata in har son samu ne mutum ya fara cin naman layyarsa don haka ranar idi na azumi da ranar idi na layya yin azumi na nafila ko na wajibi haramun ne malam sai ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce abu ubaid wato shine maula ne na abdurrahman ibn auf sunansa dai sa'ad ana faɗa cewa maula ne yantaccen bawa ne na abdurrahman ibn azhar shi abdurrahman ibn azhar wato dan ammin abdurrahman ibn auf ne kenan in an jingina shi ma zuwa gare shi duka dai wannan ba wannan bane amma tabbas dai maula ne na abdurrahman ibn auf amma ana jingina shi zuwa dan amminsa kenan dan ammin shi abdurrahman ibn auf dan ammi kenan kamar misali ku zankin shi ne kenan a jingina shi zuwa gare shi ko a jingina shi zuwa wancan nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك